بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya ƙara haɗa fuskokinmu a daidai wannan rana da muke karatu cikin mukaddima ta malam mai risala mukaddima da malam ya keɓe ta domin yin bayanin aƙida ta annabi da sahabbai aƙida ta mazan jiya Allah ta'ala ya tayar da mu da wannan aqidu na tashin kiyama idan ba manta ba a wancan sati mun yi magana kan nau'ikan ceto nau'o'in ceto da Allah ta'ala ya yake baiwa bayinsa ya ba mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wani nau'in da ya ba mala'iku da kuma wani nau'in da zamu karanta yau insha Allah nau'in da zai ba ma sauran mu'mine ma duka kamar da muka faɗa mala'iku suna ceto manzo Allah yana ceto sauran annabawa yan waje suna ceto sana kuma mu'minai su ma Allah ta'ala zai ba shi ceto banda kuma ceto da Allah ta'ala zai yi wa da makaranta a baya mala yake cewa a wa man aqabahu Allah bi narihi lalle duk wani wanda Allah ta'ala ya mashi hukuba da wutansa akhrajahu min habi imani ومن عاقبه الله بداره duk wani wanda Allah ta'ala ya masa hukuma da wutansa akhrajahu min habi imanihi Allah ta'ala zai fito da shi saboda imaninsa da yake da shi inda yana da imani watan wata Allah ta'ala zai fito da shi saboda imaninsa wa adkhalahu bihi jannatahu zai shigar da shi aljannansa faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara lallai duk wani wanda ya duk wani wanda ya aikata wani abu kusan kusin kayan zarra to lallai zai ganshi a wannan rana Allah ta'ala ba zai koye mishi wannan aikin ba wa ya kharuju minha bi shafa'atin nabi sallallahu alaihi wa sallam man shafa'a lahu min ahli al-kaba'ir min ummati wanda Allah ta'ala ya bada cetonsa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga cikin wanda suka yi manyan laifuka to zai fito daga aljanna Allah ta'ala zai fito da shi sanadiyar ceton manzon Allah ko kuma shi din zai fito sanadiyar ceton manzon Allah wa anna Allah subhanahu qad khalaqa aljanna daga cin aqida mu shine mun yi imani cewa Allah ta'ala ya halicci aljanna fa a'addaha dar khulud Allah ta'ala sai ya tattali aljanna a matsayin wato gida na gida ce gida ne na matabbata li awliyaihi ga masoyansa wa akramahum fiha kuma Allah ta'ala ya karrama wannan waliyan nasa bin nazar ila wajhi karim ta hanyar su duba zuwa ga fuskansa mai cike da girma wa hiya allati ahbata minha adam kuma aljannan nan ita ce dai wacce annabi adam ya ya sako daga gare ta nabiyahu annabinsa wa khalifatahu kuma khalifansa ila ardihi zuwa ga wato wanda ke zata da dokan Allah a ban kasa bima sabaqa fi sabiq ilmihi saboda abin da ya rigaya a cikin kaddaran da ubangiji ya kaddara na abin da annabi adam idan yayi zai fito kuma abin da ya faru kenan Allah ta'ala aka kaddara masa wa khalaqan nara Allah ta'ala ya halicci wuta fa a'addaha sai ta ya tattale ta dara khuludi ita ma gida ce na tabbata liman kafara bihi ga wanda ya kafirce ma Allah wa alhada fi ayati kuma ya diga yin kangara a ayoyin Allah ta'ala ya dinga baudewa yana zuwa da wasu abubuwa na daban wa kutubi kuma ya kangara a littattafansa wa rusuli kuma ya kangara da gami da manzannin da ya aiko bai imani da su ba wa ja'alahum kuma Allah ta'ala zai ya sanya mutanen wuta mahjubina abin yi hijabi ne an ru'yati daga ganin Allah ta'ala ba za su ga Allah ta'ala ka fau wanda kuma ganin Allah ta'ala shine mafi kololuwar ni'ima ya fi aljannan ma shi kansa mala a wannan dan shekarori da yan mana ya akwai wato manganu da ya kimshi sosai da gaske a cikin a ciki wanda anan yana yi ma wasu wanda suka saba ma ahlus sunna wal jama'a raddi idan an lura ga ya faɗi wasu maganganu da dama daga ciki yayi maganar cewa halittar wuta a halittar aljanna da wuta cewa an riga an halice su ba kawai wai ya haka ne ya faɗa maganar juzafan ba a akwai wanda yake raddi da ya faɗa haka akwai masu cewa ai wuta da aljanna ba a riga an halice su ba in ka lura kuma akwai anan a da ya gaba sai ya kara cewa kuma Allah ta'ala zai bayyana mummune kansa su gansa to akwai wanda suka ce su kuma ba ga Allah ba ba ko a kiyama eh kawo kila dai su ba su ganshi ba amma mu da insha Allah za mu ganshi sannan kuma akwai sabani da ake da shi gami da wai aljanna da annabi adam ya sako daga daga ita aljanna ce da take ita ce ne za mu koma zuwa gare ta Allah ya yarda ko ko a a dai wata wata aljanna ce daban kila ma a kasa a kasa take ita wanda sabani ne akwai sabani gami da wannan magana din sannan kuma sai zai magana akan wato a shi ma gidan wuta ya fada Allah ta'ala ya halicci gidan wuta kuma ya tattale ta ga ga waɗanda suka saba masa shi ma dai duk akwai sabani gami da wannan amma kuma sai ya faɗa mana abubuwan da za su kawo kamar sababi abinda za su gadar mutum ya shiga wutan jahannama daga ci akwai kafirci daga ci akwai ilhadi ilhadi shi ne mutum ya rika zuwa ayoyin Allah da ayoyin da hadisan manzo Allah yana yin kangara yana kawo wani abu kawai radin kansa in an ce waye hujjanka ina ka sabo baka san shi ba a'a kawai kawai ya dinga yin magana ba ta da ilimi ba yana magana game da Allah ta'ala game da manzon shi ba ta da ilimi ba bai da hujja daga Qur'ani ko sunna a kawai ra'ayin wani ko ra'ayin wani malamin sai dai imani da shi yake fada to a nan duka wasu abubuwa da yawa mun faɗe su a baya to insha Allah ina jin kamar ba za mu ba za mu tsaya mu taran nagi akai ba tunda wasu abubuwan za mu iya ishara akan darsan baya amma dai nan ragowa abin da ya rage mana shine wato shafa'a na mumunai mun yi magana shafa'a na manzon Allah da wasu daga cikin nau'o'inta to za mu magana kuma shafa'ar da kuma mumunai za su yi mun yi magana kuma mala'iku za su yi su ma ceto a dunkule mun kuma yi magana akan ceto da Allah ta'ala shi ma zai yi ma bayansa shi muka fara karantawa ma a ceton baki daya akwai hadisi da ya tabbata a cikin musulun imam ahmad da sunan abi dawud da sunan ibn majah da sanadi tabbatacce daga abu sa'id al-khudri daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu sa'id yake cewa idan khalasa al-mu'minuna minan nari wa aminu idan mu'minai sun tsira daga wuta sun tabbatar da sun tsira kuma sun amuntu sun shiga aljanna fa wallazi nafsi bi yadihi maza da yake cewa na rantsi da wanda raina ke hannunsa ma mujadalatu ahadikum li sahibihi fil haqq yakunu lahu fid dunya bi ashadd min mujadalati al mu'min li rabbih fi ihwalihi wato yanda a dayan ku zai je wurin wani alƙali yayi ta wato musayan magana da shi yana kokarin yi ma dan uwansa wato lauya akan hakkinsa da yake son a bashi hakkinsa to bai kai irin wanda mummuna za su je wurin ubangiji su ta masa mita ba suna cewa ya ubangiji akwai wasu kasa su a cikin wuta su fito ya ubangiji mu dai muna roƙon ka su fito to maza da yake cewa to yanda za mu je wanda muke jin cewa yana da wani hakki mu je wurin alƙali mu ce masa ala gafarta malam da Allah wane wane nan ya da wani abubuwa da wani hakki a bashi hakkinsa to bai kai yadda su mu da su wajen Allah ta'ala suna masa mita suna rukansa to kaga a da ta ana nafsi nafsi yanzu kuma an shiga an shiga aljanna kowa ya shiga kuma ya fara tunanin daga nan zaka fahimci wato lamarin aljanna yadda take aljanna babu wani abu na wato jin wani tsatsan zuciya wanda za'ana ma fi qulubihim min ghillin ikhwanin ala sururin taqabili wato tsakanin mu muka shiga aljanna ba wani wanda zai ce wai ni an bani wannan an bashi rabo na shi yafi nawa ko kuma ni bai kai dashi nawa bai kai dashi ba ko kuma a ce dan me wani ya shiga ya shiga aljanna bayan da tana da wata tsama da shi a babu kwata kwata zumunci za ku ji ta yi eh babu tsoro a wajen su balle babu kuma wato bakin ciki sai manzo Allah yake cewa بأشد من من مجادلة المؤمن لربهم في إخوانهم الذين أدخلوا النار أكن أن وصل أكش قد سوتا يقول سيستي ربنا يا أبن جدمو إخواننا كانوا يسلون معنا akwai ƴan uwanmu da sun kasance suna yin sallah tare da mu waya sumuna kuma suna yin azumi ma'ana tare da mu waya hujjuna ma'ana kuma suna yin haji tare da mu waya jahiduna ma'ana kuma suna yin jihadi tare da mu fa adkhaltahum an-nar ya ubangiji ka shigar da su wuta wato wasu ne fuka suke yi Allah ta'ala a sake da ubangiji kuma bai ga dama ya yi musu ba sai sai suka shiga wuta to da zaran kuma in sun shiga wuta tunda su laifin su da dan tunda kai an ce suna sallah suna azumi a kaga bai kai wanda sai manya manya annaba sun shiga ciki ba da mun kaga laifin ba ai kashi kashi ne akwai wanda sai annabi ya shiga ciki su mu ne bayan da za su yi da kake son wai mu ne wani ya je ya ci albarkacinka a matsayin ka da mumuni ya fito da kai to wannan kuma kana fa magana kana sallah kana azumi kenan amma in zunubin ta yi zunubi kuma to kuma sai manya kuma to anan ma yanzu za mu zo mu gani za ka gani a suna faɗa musu cewa ne a cikin aljanna akwai waɗanda suna sallah suna azumi wasu ƴan laifuka dai suka yi ba zan ce ƴan laifuka ba laifuka manya dai suka yi wanda ubangiji kuma bai gana ma ya fi musu ba sai suka shiga wuta shine suke cewa fa adkhaltahum nar ubangiji ka shigar da su wuta qala sai Allah ta'ala ya ce musu fa yaqulu idhabu fa akhriju man araftum minhum to yanzu ku je ku shiga gidan wuta Allah ta'ala ba zai bari wuta da za ta zama yana rukuni bar da masalaman ala ahli janna kenan ku je ku shiga ku je ku tsamo wanda kuka gane ko gane cewa ɗan uwanku ne wanda ya shiga cikin wuta alhali yana yin sallah yana yin azumi yana kuma yin haji eh saboda haka wanda baya yi kai tsammanin shi zai shiga ciki ai kwarai da gaske qala fa yaqulu idhabu fa akhriju man araftum minhum fa ya'tunahum fa ya'rifunahum bi suwarihim sai su shigo cikin gidan wuta za su gane su da yanayin surarsu fuskansu da kuma wato alamomin ibadansu alamominsu na ibada Allah ta'ala zai ba zai bari wuta ta ci ba daga ciki akwai alamomin wato alula kaga wannan masallata ne kenan wasu zunubi dai suke yi haka ila ya sun dan ci bana haka ila sun dan ci dukiyar jama'a Allah ta'ala bai ga dama ya yafe musu ba sai sun shiga sai wuta ta kokkona su guda to daga nan dai kuma duk da haka wataƙila ma wannan wanda aka ci kudin nashi ne zai ce shi da kashi zai je ya ce to zo fito fito fito Allah ta'ala ya sa mu aljanna la ta'kulun naru suwarakum wuta ba za ta ci wato wannan wato suran tasu ba wannan fuskar su da wannan wani wurare da ubangiji bai ga dama wuta ta ci ba to ba ta ci ba fa minhum man akhadhathu an-nar ila ansafi saqayhi daga ci akwai wanda wuta ta danno shi ta wato tun kudo shi zuwa ga ta kai har wato rabin kaurinsa wuta ta riga ta nema ta har iya shi ta lashe shi baki daya wa minhum man akhadhatu ila ka'bayhi afi akwai wanda kuma wuta ta dinga har iya shi ta kai wato idan sahunsa fa yukhrijuna minha basharan katira in sai suka je su fito da al'umma da yawa al'umma ne da yawa Allah haka Allah ta'ala ya manzo ya faɗi su al'umma da yawa su fito daga wannan gidan wuta din fa yaqulu sai rabbana ya ubangijinmu kada a kharajna man amartana ai mu duk wanda ka umarce mu ban bashi ba su a ganin su kamar sun gama ma kowa adalci qala sai yana ta'ala ya ce thumma ya'uduna sai ta kallamu da in sun ka sun ƙara gane cewa akwai wasu da aka bari a gidan wuta duk da haka sai su ƙara koma ma Allah ta'ala fa ta kallamu su ƙara masa mita ya ubangiji da Allah ka fito da su fa yaqulu akhriju man fa yaqulu akhriju man kana fi qalbi mithqalu dinarin min al-iman yace to yanzu ku je kaga da ta ana magana mai sallah da azumi to yanzu a ce da yanzu kuma ku je duk wanda a cikin zuciyarsa akwai kwatankwacin kayan zara da imani to ya afto da shi to kaga duk wani abin da zai sa ka ci kai fasakali da imaninka to kaga sai ka sai ka kiyaye shi saboda duk wani abin da zai zama wato ginshiki da za a maka ceto shine imaninka hatta annabawa wanda bai da imani kaga tsakanin su da su ba wani ceto tsakanin su balle kuma sauran mala'iku da sauran da shi kashi Allah ta'ala da zai ceto zai ceto ne ga wanda suna da imani asali fa yukhrijuna khalqan katira sai maza Allah ce za su fito da wasu halittu da yawa sai mai kullu sai su ce rabbana lam nazar fiha ahadan mimma mimman amartana don bar kowanne ba wanda ka bada umarni ko da shi da ko da shi kuma ya kulu sai kuma Allah ta'ala ya kara ce musu yarji'u kara komawa faman kana fi qalbihi wazn nisfi dinar fa akhrijuhu duk wanda ku samu a cikin zuciyarsa akwai rabin zinari kawai aka wani a ce mitsalu zarra to nisfu dinar dinari ne wani bantarinsa to shi ma a rama shi a ce kwatankwacin kwayan wannan abu na imani shi ma ya fito kaga wato lallai fushin ubangi rahamar ubangi ta rinja ya fushin sa su wanda ya kaga ya shiga wutan jahannama to shi ya ja kansa Allah ta'ala ya tsare mu fa akhriju dan haka kubto da shi fa yukhrijuna khalqan katira sai Allah ta'ala ya sa su fito da wato haltu da yawa thumma yaqulu sai su ce rabbana lam nazar fiha mimman amartana ban bar kowa ba hatta yaqula akhriju man kana fi qalbihi mithqalu dharra daga nan kuma sai Allah ta'ala ya ce to yanzu ku fito da wanda ke kwatankwacin ƙayan zarra wata kwatankwacin zinari yanzu kuma aka ce kwatankwacin ƙayan zarra ƙayan zarra ana ana wato kafa misali da shi wajen kankantan abu wato shi imanin nasa rangaranga ne ba yi da wani yawa amma dai duk da haka dai saboda imaninsa ubangiji ce a fito da shi fa yukhrijuna khalqan katira sai su fito da wato al'umma da yawa Abu Sa'id da yazo kan wannan gaba sai ce faman lam yusaddaq bi hadha alhadith falyaqra hadhihi alaya yace duk wanda yake sai ya ƙara fahimta wannan hadisi wanda bai gaskata ba to ya karanta wannan aya inna allaha la yadrimu mithqala dharra wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima lalle Allah ta'ala baya zalincin kwatan kwatan kayan zarra in ku akwai wani wani kyakkyawan abu da aka je ba ubangiji da shi to zai ninninka ta sannan kuma wato zai ƙara ninka ta zama lada ce lada ne mai yawa a wajensa kaga wato ubangiji ba wanda zai shiga aljanna da agwaran aikinsa wato kaga nan da yake cewa ba zai maka zalunci ba sai yake cewa wa in taku hasanatan yudha'ifha idan kikkiawan aikin to zai ninninka maka aikin ka kamar yadda muka karanta a hadisan baya na'am na'am kwarai kuwa a yau ba a ba su za su shiga cikin gidan wutar da kansu amma dai wutar jihar nan ba za a bata wato izinin ta ci su ba yanda annabi ibrahim ya shiga cikin wuta aka ce ya na rukuni bardan wa salama ala ibrahim to su ma haka za su shiga za su shiga wannan wuta ba ta ci su ba ai ta ba wutar jihar nan mai bayar Allah ce to tana yin abin da ubangiji ya umarce ta ne kwarai da gaske aka ga daga cikin su ma waɗannan akwai wasu fuskokin su da wasu wurare da wutan ba ta ci su ba ta ci ko ina ba ta dabar nan to da Allah ya bata umarni ba to ka duba kaga ta wuta tana yi ba Allah ta'ala da'a ne sai dan adam fa yaqulu sai su ce rabbana qad akhrajna man amartana ya ubangiji mun fito wanda da duk wanda ka mana umarni falam yabqa fi an-nari ahadun fihi hayr suka ce mu dai muna ganin babu wani wanda ya tsaya yawan za a cikin wuta da a cikin da a cikin shafi alkhairi wato su kansu sun sun ce tsammani suna ganin ubangiji ya riga ya saka kama kowa musan kuma akwai wani sabon al'amari da ubangiji zai yi ba wanda in ba shi ba mu iya yin sa sannan Allah ta'ala sai ne shine wannan hadisi da muka karanta a baya Allah zai yi maka kira da ce shafa'atul mala'ikatu wa shafa'atul anbiya'u wa shafa'al mu'minuna wa baqiya arhamur rahimin sai ce mala'iku sun yi sun yi ceto annabawa sun yi ceto mu'minai sun yi ceto to wanda kuma ya rage ya ceto shi ma a ga irin tasa cetan shine arhamur rahimin Allah ta'ala wanda ya kowa rahama to nan ne wanda ba sa fitawa masa wani abu alkhairi ba zai ce kowa da su fito da a fito a fito a fito a fito a fito subhanahu wata'ala wannan kaga wannan abin da yake ƙara nuna maka shine wato mumune suna yin ceto amma wato mumune suna yin ceto ne ba kwatankwacin yanda wasu suke suranta wani mumuni kawai zai je wurin Allah ta'ala ya ceto ba kawai je ya ɗiba kawai haka nan kaga wato na farko sun yi sahu nawa sun yi sahu ya kai uku amma a sahun farko wanda aka ce su ɗauko suke ɗaukowa su ma ba ta sa wa Allah ta'ala in suka je kuma shi ta ƙara komawa su ce to in akwai rabuwa kuma sai su ƙara cewa to ya Allah akwai dai wasu sai ƙara cewa ta ƙara komawa to kaga hatta aljan hatta wato a wannan lokaci bayan Allah ba sa yi ma ubangiji shigege ba sa yi mishi wani wato dagawa suna daga mishi kirji a sun sa sun koyar da kai ne to duk wani wanda kaga yanzu yake cewa shi zai shiga zai zo kawai haka ya dinga ɗiban haka ɗiban karamar haukaciya ma jama'a a cikin aljanna yana sawa aljihu ko ina ga ajihun ma ba a sani ba kaga yanzu wannan ba ba yana ma Allah ta'ala ladabi ne ba ba yana ma Allah ladabi ne ba kuma wannan duk wanda ke ma ubangiji wannan irin wannan wato wato barambara ma to da alama cewa shi din zai wahala to sha saboda babu wani wanda yake inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama wanda ya fi kowa tsoron Allah shine wanda ya san Allah wanda ya san girman Allah ana kashiya shine tsoro tare da girman Allah to kaga anan su annabawa da mala'iku da sauran mummunai za su je wajen ubangiji ne suna roƙa shi suna cike da girmama shi suna cike da yi masa da'a da kankan da kai saboda haka wato mu riga kulawa wajen duk wani abu da zamu gaya ma ubangiji mu riga kulawa wajen girmama Allah ta'ala ga ai za mu zo ga ga cin a gaba insha Allah ta'ala a wannan hadisan ceton da makaranta kun mun karanta da yawa illa iya kaji akwai wasu abubuwa da zan ƙara tuna mana wasu abubuwa da mun faɗi su daga cikin fa'idoji daga cikin fa'idojin farko fa'idan na farko da zamu ƙara tuna mu junan shi da san cewa ceto ceto sai da izinin ubangiji manzon nabi ya shafa wa indahu illa bi iznihi ba wanda zai zo ya bai ceto wajen ubangiji sai Allah ta'ala ya bashi izini izini wato ba wanda ke zuwa ya dauki kayan Allah sai Allah ya ce dauka yanda mu ba yanzu za ka zuwa ka ɗauki kayan wani wanda ke basara ke ne sai ka nemi izininsa inda ka halar bi in ba aka batu kaka kai za ka jabu kanka a ji a sa kai aka sannan kuma sai ubangiji ya yadda sai ubangiji ya yadda ba a zuwa kawai haka nan a ce to ubangiji ya yi mun izini zan je ɗauka wanda na ga dama a sai ubangiji ya yadda ya yarda da kai a matsayin wanda zaka cita sannan kuma sai ya yarda da wanda zaka muka citan shi ma sai ubangiji ya yarda kaga anan duka ba wanne ne a ciki ubangiji ake musu shege kaga babu abu na biyu kuma shine wato a ceto din ceton da al'umma za su yi wanda zai Allah ta'ala zai ba ceto shine babban waliyin Allah duk wani wanda ba waliyi ba to kar ya taba tsammanin zai samu ceto yanzu shi din ma wato ya ma shiga cikin waɗanda za a ceton shi ake tantama ko zai shiga ko ba zai shiga ba amma da duk wani wanda yake Allah ta'ala bai mashi wato soyayya soyayya na kuma kamar da makaranta a baya allazina amanu wa kanu taquna in kana da takawa kana da imani to yanzu ka zama waliyin Allah idan wani ya yaki da kai mana adali waliyan faqad azathu bil harb Allah ta'ala yana cewa duk wanda yayi adawa da waliyina to zan fito in shela ta yaki da shi to wanda ake kira waliyin shine wanda ke da imani da takawa imani shine wanda duk wasu abubuwa da ubangiji ya ba da labari a harshen manzanninsa ya yi imani da shi ya gaskata kuma yayin da yake zuwa in zai yi ma Allah ta'ala wato ibada yana tsantsata ma Allah bauta so faran shirka baya yi ba kuma ya zuwa yana yana mona zato ga Allah ta'ala wannan shine imani takawa kuma baya zakke ma wasu abubuwa da ubangiji ya hana shi dan shi asalin takawa shine ka sanya wato garkuwa tsakaninka da fushin ubangiji shine wiqaya an taj'ala bainaka wa bain ghadabillahi wiqaya ka sanya tsakaninka da fushin ubangiji wani garkuwar zai kange ka daga fushin ubangiji to idan ya zama na mutum babu abin da yake sai sabon Allah to kaga yanzu bai zama waliyi ba wannan abubuwa guda biyu ginshiki ne dole a same su saboda ka gano shi walitaka ba a wani abu ne na musamman ba da sai na je na yi wani ilimi na ibatini in samu ilimi na musamman wanda wasu ke faɗa ba wani abu ne ba galibi ma su faɗin cewa sai akwai akwai wanda ke da ilimi na batini to ilimi na batini ko na ladunni in dai ba kai manzon Allah bane da ake baka wahayi to ba wani magana ilimin batini ilimin shari'a ita ce ilimi insha ma ma da yake cewa yanzu zai zo mana magana yake cewa liman kafara wa alhada fi ayatihi duk wani wanda bai bi tafarkin manzon Allah ba to ba zai shiga aljanna ba shari'a kenan dan haka dai tabbas tsammanin cewa zai iya samun wasu abubuwa ya dinga bautan Allah da waɗannan abubuwa ya shiga aljanna a haka ba zai yi ba wa za a gani yanzu suna zuwa da wasu ilimin muka suna kira shi ilmul ilmu shari'a da ilmul batil ilmul batin sai su rinka cewa yanzu idan ya zo ya faɗa a gaban mu haka sai a ce ya kafuta amma shi bai kafuta ba saboda shi shi asalin mai tafili a irin wannan ne za ka ana samun yan hakikan nan da suke faɗa sai kowa da kowa ma Allah ne a irin wannan ne za a samu wani ma yana halitta ma kanshi wasu zunubai manya zunubai manya wanda in maka fare su anan sai ka je kaman dan me za a faɗa kan bata majalisin mu da faɗan manya manya wannan zunubai wasu daga daga ciki kuma hasimi suna yi sun yi ne sunan wannan sunan wannan ilimi na batin kaga mutum yana ya zauna yana cin kansa shi malami ne amma ba abin da yake sai tsubu sai sihiri sai wasu abubuwa kuma da meye saboda ilimin wannan batin to babu wani wanda zai shiga aljanna in ba da ilimin shari'a ba ilimin shari'a da shi ya samu waltakan Allah waltakan Allah kuma da shi Allah ta'ala zai sanya a cece shi tun farko tukuna in kuma yana daga cikin manya manyan waliyan Allah irin Abubakar Siddiq da manya manyan waliyan Allah irin su Khadijatul Kubra irin Aisha irin Umar to yanzu shi ma Allah ta'ala zai ba iya zai iya bashi ceto Allah ta'ala ya sa muna ciki sannan kuma wato abu na gaba shine wato a fahimci cewa wato a kushin ubangiji kushin ubangiji ba shi da ya rinjayi rahamarsa ba rahamarsa ce ta rinjaye kushinsa wato da in za a samu wasu abubuwa guda biyu ɗaya na gaji da kushin ubangiji ɗaya na gaji da rahamar ubangiji to ita rahamar nan sai ta rinjaye kushin ubangiji so ba iyaka ba yanzu kaga anan a mutane na Allah ta'ala ta abto da su suna da yawa a hakan kuma duk da haka kuma an za a baro su a ciki shi Allah ta'ala shi da kanshi ya san ya san bayin sa zai ce a su fito to kaga shi sa Allah yake cewa inna rahmati sabaqat ghadabi a wata riwaya inna rahmati ghalabat ghadabi wato rahama ta tarin da fushi na ta rigaye ta wato Allah ta'ala idan ya saka a cikin rahama to ba to ba karamin ba karamin wato tagomashi ta samu ba saboda hatta aljanna in zamu shiga to da ramar ubangiji zamu shiga kamar yadda muka faɗa babu wanda da shiga aljanna da tsagwaran aikin sa yace kawai ni saboda ina ya Allah ba ni sakan kamun da aiki na sai dai a baka sanadiyan aikin ka amma kuma ubangiji ya ninka maka haka ubangiji yake wannan lissafi sannan kuma abu na gaba shine ka fahimci cewa wanda zai fi kowa samun kaso na ceto shine maza Allah kar ka taba zamanin za ka zo kawai ka fi manzo Allah ceto dan wasu wanda suke hikaito ceton ba sai ka ga hatta manzo Allah bai samu bai samu irin wannan ceton ba a irin yadda suke hikaitowa suna wato ƙara kambama abu suna faɗaɗa shi sai ga kafin to ai manzo Allah ba ba shi irin wannan ceton ba wani ma sai ya ce hatta zai iya fito da hatta wanda bai da imani manzo Allah ba ba shi irin wannan ceton ba wani sai ya ce hatta wani wanda yake kawo ma addini wato tasgaro a duniya shi ba zai je fito da shi zai ma je hatta ya musayan magana da shi da mala'ikun ba kansa to kaga yanzu wannan shi kashi mazala ba ba shi ba mazala ya da kusa ne ba zai dauki wasu bayi na Allah ta'ala da yake tsiranin al'ummar sa ne sai mala'iku su ce abin da waɗannan mala'iku suna dama sai mazala ya fi su daraja suna dama su mushi gadama ne amma sai su ce mushi banda waɗannan Allah ya ce banda su ya aka yi aka yi ta ce ai ulaika humul ladina baddalu ba'daka humul ladina baddalu wa ahdathu ba'daka ko kuma innaka la tadri ma ahdathu ba'daka ai baka san abin da suka kirkiro bayan baka ba da haka wallahi kuke kiyaye wata bid'a duk wani abin da zaka kusanta kanka zuwa ga Allah ta'ala to ka tabbatar maza Allah ne ya sa ka wato a kan wannan turba din inda ba shi sa ka kan wannan turba ba to mutum iya yayi a banza yayi a banza haba a mansura Allah ta'ala zai dauko wannan aikin zirfafi su lalata aikin ba zai ga amfanin wannan aiki ba sai ma da yanzu yau zai shiga mana wani sabon kunshi kuma insha Allah ta'ala ma da yace wa anna Allah qad khalaqal janna lalle Allah ta'ala ya halicci aljanna fa a'addaha dara khuludin kuma ya tanaje ta ya sanya ta gida ne na matabbata li awliyaihi ga waliyansa kun ga da amma ba yanda za a yi mutum shiga aljanna ba ta ba waliyin Allah ba da haka wani wali babu wani khatamul awliya babu wani wani wanda ke shi cikamakin cikamakin waliyai ne saboda idan ya shi cikamakin waliyai ne to yanzu ya ya wato kuntace abu da ke da bai fadi ne yanzu so yake ce to shi daga gare daga gare shi daga shi ba wani sauran mu dai to kaga mu yanzu da zamu kai kanmu mu yanzu mun ga manzon Allah nan muna sanin imani da shi muna sallah muna azumi muna zakka wanda Allah ya bashi dukiya muna kuma fatan ubangiji ya sa mu a cikin tutansa amma shi ya ce kuma shi shine cikamakin waliyai duka ya ce shi shi da khatamul awliyai khatamul awliyai kuma shine mai takawa mai imani wato mu babu da shi kenan kaga wace kafu ta mutane da suke cewa wani wani ka su shi kaga wannan lazim magana ka ya kafu ta kowa kuma mu yanzu kaga dan mun shiga inda rujudu ba ba wato ba mu da tabbas saboda haka duk wanda zai shiga aljanna to sai ubangiji ya ya ce ya zama cikin waliyan ubangiji anan ma yake cewa qad khalaqal janna ya halci aljanna kaga anan yana maka abin da yake sai ya ga maka aljanna fa da wuta an riga an halice ta ba wani abu ne da sai mun je za a ce za a halta za a halice su ba an riga an halci waɗannan aljanna kuma an riga an tanaje su wannan yana yin raddi ne da qadariya da mu'tazila qadariya da mu'tazila qadariya da mu'tazila su abin da suke faɗa su suna cewa sai an je kiyama ne ubangiji zai halin samar da wannan aljanna da wuta din saboda su suna yi ma ubangiji hukunci da hukunci da hankali su gajejjen hankali suna cewa to me yayi amfani yanzu ya samar da aljanna da wuta alhali kawai za a bata mawufanciya ba kowa a ciki wannan ya zama akam ya zama wato wani wargi kawai ya gina kawai wannan lambuka na aljanna ba bai sa kowa ba to ya ubangiji kuma a shaira yin aiki kenan na babu hikima za ku suke musu yadda ba wannan shine magana na qadariya da wato da mu'tazila kaga har yanzu mun ƙara kawowa wajen ta'lil wal hikima fi aqal Allah ta'ala haka za ku ga wani lokaci muna gaba kuma kamar muna dandawa baya saboda shi sha da akida haka yake sai an je wani wuri wani zai zo kawai saboda dama ya zo da wani asali mummunan asali sai ya ƙara zuwa sai ya ce shi bai ta ba shi yasa wato shi akida musulunci yanda yake zuwa za ka yi ka karanta aya da hadisi in ka fahimta sai ya zama aqidanka kar ka yadda ka fara daukar ra'ayi sannan ka fara cewa bari in je in nemo ta dalili kaga yanzu abin da yayi shine istadalla thumma i'taqada aw thumma i'taqada thumma thumma sadalla sai da ya kudurce aqidan a zuciya sai ya ce to bari in je in nemo ta dalili sai ka zaka je ka a ka kawo dalili dalili baya nuna ta wani lokaci ka kada mutum dariya ba ya zai kawo ta ya zai kawo wannan dalilin kamar da ake kawo dalilai a ce wannan ai dalilin da yake nuna cewa za a kawo bid'a kenan ko wani dalili wanda na nuna cewa zan iya wani biki saboda murnan manzon Allah ko abu da ya kama da wannan sai a je a ta kawo wasu abubuwan da bai nuna haka ko kai ka ce ko daga baya ka kirkiro kuma yanzu ko ka zo ka ce ka zo ka ce kuma a ci Qur'ani ma akwai shi kaga akwai tuka da wawara ko da ya zama a Qur'ani akwai shi ko kuma ya zama ba a Qur'ani babu shi amma ka kawo shi wannan shine abin da malamai ke faɗa to su suna ma suna da wasu wasu abubuwa na da hankalin su yake cewa ya kamata ubangiji ya kaza ya kamata ubangiji kare ya kaza eh ayan sadu su suke bada wannan dokokin mu ce doka ne eh su suke kawo wannan wannan dokokin dokokin su ce wannan wajibi ne ga Allah ai daga nan ne za ka gani su kuma magabatan mu a sha'ira su ma sun samo cewa wannan wajibacin wajiba ce lillahi ga Allah ta'ala bada kuɗi sarki mu duba kawai ai ana ganin wannan sai an fito kaza ce wannan wajibacin wajiba ce lillahi ga Allah ta'ala bada kuɗi sarki wannan sai a ce wannan mustahili ne wannan kaza kaza kaza kaza kaza ne mu asali ahlus sunna ba ma faɗan cewa wajibi ko rashin wajibi saboda muna ba ubangiji ladabi farko ba ka fara ce ma ubangiji wajibi sai yayi kaza a'a sai dai yayin da ubangiji ya wajabta ma kansa wani abu wa kana haqqan alaina nasr to yanzu sai ka ce to ubangiji ya wajabta maka shi zai taimaki mu bane shi ya ubangiji kika ka wajabta maka kanka zaka taimaki mu ne Allah ka taimake mu to ka ga yanzu wannan kama Allah na dabi sannan kuma yayin da ubangiji ya ce zai ya ce lallai zai shigar da wanda yake yi da'a aljanna ba ta zuwa sai ai lalle wajibi ubangiji sai ka shigar da shi aljanna a'a yanda mu ahli suna muke shine ubangiji ayan alƙawarin ka gaskiya ne tunda kai alƙawari zaka shigar da wani aljanna ya ubangiji ka shigar da shi to wannan haka ake yi amma mutum bisa da ladabin magana amma ka zo ka fara cewa wannan wajibi ne wannan ba wajibi ba ko ka ce dole sai yayi kaza kai waye kai wannan kaga ba maladabi bane to su wannan shine mutsalak din su wato ma matashi da suke gida abubuwa su akai sai su ce wai wannan abu ya dace ga Allah wannan abu bai dace ba sai suka ce to kuma ba zai yi ubangiji ya kawai halci aljanna da wuta ba kowa a ciki ba tunda ya halta wai wai sa a ciki sai ka ce nasu ne kaga in ba in ba nasu bane ba sai sakura ba sai su to kaga kamar yayi abu babu kima kenan to wannan malamai manya sun yi sun yi musu raddi rubdugu wanda ya tsike sai ya duba a littafai na shakun sa'i taymiya wurare mabambanta din ne zo kan wannan gaban malam zai yi wato rubdugu akan wannan dalilai in an duba littafai na hadil arwah ila bilad al afrah na ibn qayyim ya yi raddi akan wannan manganu idan an ji an duba manganu da aka in aka duba manyan manyan abu da ake rubuta daga manyan malaman sai imam malik irin su al'auza'i irin su asibiyar tauri irin su imamu ahmad ba su marar a gidan ba shi yasa shi ma malam mai risala na yake maimaitawa a shi za a yi idan bayan ya gama kawo ɗari wannan a gidan sai ya can wani littafi a suna wala adab ya ƙara naira nana ta a gidan sai ke cewa duk abin da muka faɗa maka wannan shi ake rutuwa daga malik to da kaga mana magana malik ce cewa Allah ta'ala ya riga ya halici aljanna da wuta ga abin da shi imamu ibn qayyim ke faɗa cikin hadal arwah ila bilad al afrah malaki cewa lam yazal ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa tabi'una ashabun maza Allah bu su gushe ba da tabi'ai wa tabi'uhum da wanda suka bi tabi'ai da kyautatawa wa ahlus sunna da ahlus sunna wal hadith da kuma masu bin sunna hadisi na maza Allah qatimata dukan su wa fuqaha wal islam da kuma manyan manyan malaman musulunci bu su gushe ba wa ahlut tasawuf da wanda suke yin sufanci na gaskiya irin su Junaidu irin su manyan manyan irin su Abdul Qadir Ajailani irinsu irinsu irinsu da aka san su da aqida na mazan jiya su ba wa zuhdi da kuma wanda suke gudun duniya ala atiqadi zalika akan cewa Allah ta'ala ya riga halicci aljanna ya riga ya halicci tuntun da ba wa ithbatihi kuma suna tabbatar da haka mustanidina fi zalika ila nusul kitabi wa sunna suna dogaro da abin da zo daga qur'ani da sunna wa ma ulima min darura min akhbar ar-rusul da kuma abin da aka samu ta hanyar gangami ta hanyar da ba zai kace makarya aka yi ba daga abinda wato annabawa suka suka koyar kullum dukkansu min awwalihim ila akhirih tun daga kan annabi adamu har zuwa kan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam duk sun ba da labari cewa Allah ta'ala ya riga ya haci aljanna sai aka yazo ne ce ba haci aljanna ba yana bata maka lokaci fa innahum da'u lil umama ilayhi ilayha saboda dukkan su sun yi kira sun gayyaci al'umma zuwa ga aljanna ne farko ai cewa suke yi Allah ya aljanna ku zo mu bauta mu Allah saboda aljanna ubangiji ya tana dar mana wa akhbaru biha kuma sun bada labarin aljanna ila annaba qad nabiqatul qadariyatul mu'tazila wannan haka take ba a taba samu ba sabani ba sai da aka samu mu'tazila da qadariya su suka fara kawo wannan bid'a fa ankarat an yakuna fa ankarat an takuna al'an makhluqa sai suka yi inkarin cewa aljanna fa yanzu babu ita babu ita wa qala suka ce bal balillahu yushi'uha yawmal yawmal mi'at Allah ta'ala wasi an je yawmul ma'at sai an je dan kiyama ne ubangiji zai tayar da ita to kaga yanzu wannan wato zai zai halice ta to wannan kaga wannan shine wakila ta magabata na gari cewa Allah ta'ala ya riga ya halci aljanna su magabata ba sha'ira mana tare da su a wannan babu su suna cewa lallai Allah ta'ala ya riga ya halci aljanna saboda me saboda sam'i sam'i ya tabbatar da haka saboda wato qur'ani da sunna sun su tabbatar da haka amma kuma su suna cewa kuma hankali bai kore ba kullum ina son mu fahimci yanayin bambancin da sha'ira su a sha'ira sai su ce wai ai Allah ta'ala ya ce kaza zai faru a tashi kiyama kuma hankali bai kore ba to kaga yanzu kana mukan ka wato sharadi da hankali wato idan hankali ya kore kaga zaka kore shi kenan wato wannan shine suna cewa to hankali wannan kuma yana da cikin mumiki na da haka suke cewa akalan wanda ya daga cikin abin da a hankalce zai iya faruwa tunda hankali bai kore shi ba kuma qur'ani ya da sunna ya zo ya tabbatar na kamun yadda mu kuma ahlus sunna ba haka muke cewa ba mu cewa muke yi dama shi hankali yana bin ma nasi ne to idan Allah ta'ala ya manzo shi suka faɗa magana ka gane baka gane ba ya sha hankalinka ko bai sha hankalinka ba dole ka yadda illa iyaka da yan hankalinka ya dama wace ka je ka samu wani malami ya maka bayani amma da lallai ba zai yi a ce wai nasi shi ne ba hankalinka ba a hankalinka shi ne ba nasi haka haka abin yake in kuma an samu wato cin karo ba a samun cin karo tsakanin lafiya hankali da nasi akan wannan imamu ibn ibn taymiya ya wuta waje da littafi sadar wuta arul aqli wan naql cewa babu yadda za a samu hankali da kuma nasi shaban ba in ga ka hankalinka bai fahimci wani abu da nasi ba ko yana da ma ya kora abin to hankalinka ne bai da lafiya ka je a maka garan bawul ka samu wato likitoci na zuciya su gyara maka zuciyanka daga cikin abin da malamai ke kafa hujja da shi kan cewa lalle aljanna Allah ta'ala ya riga ya halice ta shine ai da manzo Allah yayi mi'raji ba yayi mi'raji ba ba ya je aljanna ba to ya je ya je kawai ya je ya je ya ga fotokofi ya dawo kaga kaga abu ya zama kawai wani wasan fotokofi ya zama tafsir kenan ya je sama ya ce ya ga aljanna kuma shikenan sai ya zo a ce ba aljanna ya gani ba ita ya gani Allah ta'ala yana cewa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa a wajen ne akwai wata jannatul ma'wa aljanna ta nan ne mutum zai zauna ya ji dadi ya zauna wa zama na dindindin kaga anan Allah ta'ala ke cewa anan wajen sidratil muntaha akwai aljanna manzo Allah ba aljanna ya gani ba aljanna ya gani saboda haka lalle muna abin da yake aqidan ahlus sunna shine aljanna ya gani sannan kuma a cikin hadisi na mi'raji har wala yau ya ce a sahihaini maza da yake cewa thumma talaqa bi jibril sannan jibril ya tafi da ni kuma hatta ata sidratal muntaha sai da je wajen wannan magaran magaran tikewa din faqashiha alwan la adri ma hiya thumma udkhiltu aljanna anan yake cewa sai naga wasu wani launin duka ya riga ya lulluba wannan wato bishiya din ban san ma wani irin launi bane ba zan iya faɗa ba wato wani launi ne da shi ma manzon Allah ba zai iya fayyacewa ba wataƙila bai taɓa ganin irin ta a duniya ba sannan kuma sai ya ce tun ma'udkhiltul janna sai aka shigar da ni aljanna ba aljanna ya shiga ba tun ma'udkhiltul janna fa idza hiya janabul lu'lu'i wa idza turabu al misk kaga wannan duk aljanna ne ya shiga banda wannan kuma akwai hadisi kuma hayya wala yati sahihai hadisin Abdullahi dan Abbas a manzo Allah yana cikin yin sallah sai sahabbai suka ganshi ya je ya dan miƙa hannunsa alaman kamar wani abu yake sanya ya rika sai kuma daga wani lokaci kuma suka ji kuma ya ƙara yin ja da baya da baya da baya da baya da baya da baya sai daga baya suka ce suka ce ya maza Allah mun ga kai wani abu ra'ayina ka tana wanta sha'an fi maqamika mun ga ka rike wani abu yayin da kake tsaye kuma ra'ayina ka ta kakaja sai muka ga mun kai da baya da baya fa qala sai ka ce inni ra'aytul janna naga aljanna ce Allah ta'ala ya mutu mushi aljanna wata na wata unkudan sai na so in turo muku wani curi na inabi curin ne ya so mazala ya tsunko sabai kowa da kowa ya sha da kowa ya sha shan da ba zai kara yin wato kishi ba ko wani yunwa ba zai kara shigan shigan shi ba amma da tana bai gada ba za ka ba baka na masa ba ba bai sami dama ya tsinka ba mazala ya sa walau asabtum da kun same ta la akaltum minhu mimma baqiyatul dunya da kun ta cin wannan wannan curin kwatan kwatan abin da ragowar duniya za ta ha a yanar duniya za ku ta cin ta kaga wato yanayin arzikin aljanna arzikin aljanna ba wani arziki da in ka ci zai kare ba baya kare ba wa ulitun nara kuma an nuna mun wuta falam ara manzaran kal yawmi qad afda ita ban taba ganin wani wani wato wani abu da na gani mai razani irin wannan ba kaga wannan yana nuna maka cewa aljanna an halice ta wuta ba an halice an halice ta da haka duk wani wanda yake cewa babu babu waɗannan abubuwa guda biyu to kamar yana yi manassin manzon Allah ne gyara yana kuma yi manassin Qur'ani gyara saboda Qur'ani da sunna tuni sun riga sun faɗa cewa akwai waɗannan abubuwa banda shi akwai hadisi Abdullahi ibn Amr yana cewa wallazi nafsi bi yadihi laqad udnitul janna na rade da raina ke hannunsa an kusantar da ni zuwa ga aljanna laqad udnitul jannatu minni an kusantar da aljanna zuwa gare ni hatta law basattu yadi la ta'adatu min qutufiha ta yanda da zan mika hannuna da na hatta law basattu yadi la ta'adatu min qutufiha da na tsinko kayan marmarin aljanna to wala laqad udniyatin naru minni hatta laqad ja'altu attaqiya khashita an takhshakum aka kuma kusanto da wutan jahannama zuwa gare ni har sai na dinga ja baya da baya da baya da baya ina gudun kata lullube ku kaga manzo Allah wato an nuna mashi wani abu a qur'anin ne tabbas ne an nuna mashi wadannan abubuwa saboda haka ba zai yi a ce manzo Allah ya faɗi wannan abubuwan ba kuma a ce wai kawai yanzu mu zo mu tawilin su mu ce ba zai faru ba kamar su waɗannan mutazila suke faɗa wannan ba akida ce ta ta manyan bayan Allah ba sai ma yake cewa wa akramahum nan dara khuludin ya faɗa cewa gida ne matabbata gida ne wato idan aka shiga ba magana fita kaga wutan jahannama anan aka yi magana cewa idan an shiga akwai gida don wata rana wani zai zai fita almuwahhid in ya shiga mai imani zai fita wata rana to amma ita ita wato aljanna ba magana in ka shiga zaka fito a idan ka shiga shikenan sai dai kaga kawai irin waɗannan a ce ku je ka ceto ka fito ka je ka fito da wasu amma dai ba wai ka je a ce ka ka fita ba tunda annabi adam ya riga ya ya shiga ya fito daga aljanna to mu ƴaƴansa kuma mun ƙara shiga ba za su samu sake fitowa ba Allah ta'ala haka ya hukunta mana sai malai yake cewa wa akramahum fi habin nazari ila wajhihi al-karim Allah ta'ala sai ya karrama su da duba zuwa ga fuskan shi mai girma wato abin da zai faru idan an aljanna sun riga sun gama shiga aljanna kowa da kowa ya riga ya shiga da kowa da kowa na farkon sa da karshen sa kowa ya shiga sai Allah ta'ala zai yi tambaya ya ahlal janna inna lakum indallahi maw'idan yuridu an yunjizakum ya ku yan aljanna wato akwai wani wato alkawari wajen Allah ta'ala da yake sanya ya ya ya biya muku wani alkawari na sai su ce wani alkawari ne wannan wani alkawari ne hadisin suhaib bin sinan yake cewa alam tubayyibu zuhana ashe ba ka sanya fuskar mu ta yi haske ba alamtu da khilal janna kaga kamar da muka faɗa dama aljanna in mutum zai shiga sai an ba zai ya shiga da baki kirin duk wani abu ba a zai shiga ne fari insha Allah Allah ta'ala zai gyara halittarsa zai shi ne suke cewa alamtu bayyu wujuhana shin ba ka sanya fuskar mu ta yi haske ba nan alwujuh yana magana jiki da fuska duka Allah ya gyara halittar yan aljanna cikin wato ban kaye da ban sha'awa za a gansu zai suke cewa alamtu bi khilal janna ko baka shigar da mu aljanna ba wa tunajjina minan na kuma baka tsayar da mu daga wuta ba fa yaktubu hijab sai Allah ta'ala sai ya yaye hijabin dake hijabin na haske dake tsakanin bayi da shi wanda wannan hijabin na haske shi ke sa bayi ba za su ga ubangiji ba sai Allah ta'ala ya nuye tajalli ya nuna wa bayi su ganshi to shine mazala ke cewa fa ma'uqu shay'an habba ilayhi minan nazari ilayhi a cikin abin da Allah ya ba su na ni'ima a aljanna bai taba ba su wani abu irin ganin da za su ma ubangiji ba ganin da za su ma ubangiji shine mafi dadin abin da za su gani a janna wannan kuma shine abin da ubangiji ya musu alkawari a qur'ani lillazina ahsanul husna wa ziyada wannan ƙari da ubangiji ce zai yi musu to shine wannan ƙarin da ubangiji zai zai bude musu fuskan fuskan shi kowa da kowa ya ganshi gani na jin dadi gani na yarda kuma a nan ne kuma ubangiji kuma har wala yau bayan kowa shiga aljanna zai ce ma yan aljanna wato yanzu me kuke bukata me kuke bukata a sai su ce ai komi da komi ka daga ka babu wani abu ne kuma muke bukata yanzu sai yake cewa a'a bari in kara muku da wani abu na kara muku ribuwani fala ashabu alaikum ba'dahu abada na ba ku yadda na wa ribuwanu minallahi akbar yadda ta fi aljannan girma saboda in ka shiga aljanna in babu yardar watakila a ce zo ka fito to amma kaga nan wani zuwanin min Allah akbar abu guda biyu nan aka hada maka su guda biyu ga ganin ubangiji ga yarda to babu wani abin da yayi kama da irin wannan wato kuma babu wani wanda zai zai ga ubangiji sai dan sai dan aljanna wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira kaga wato nadira wato nazaratul wajhi shine ga fuskan mai kyau sannan kuma gashi kuma tana da haske hasken mai kyau mai daukan ido sannan kuma gashi mai ban sha'awa ba wanda zai zama ya haska ido an kasa kallo ba to amma kuma duk da kuma ila rabbiha nazira ka duba ka gani inda malamai ke fada su kansu gashi sun yi kyau fuskar su ta yi kyau kuma za su yi kallo zuwa ga abin da kowanne kyau to kaga yayin da suka kalla ubangiji kuma kyau zai kara kyau kenan eh wannan shi abin da ake magana dama ubangiji shi fuskar sa haske ce hijabinsa haske ne to yayin da ya bude ma mumune kansa to sauran mumune kuma za su ƙara kyau da kyan da ubangiji zai ƙara ba su za su ƙara jin daɗi da kuma daɗin da ubangiji zai ƙara ba su shi sa duk wani wanda kaga bai shiga aljanna mutu ya tafi kwarai da gaske wato babu wani babu wani wato wani abu da za a kawo ya zama musayan aljanna babu shi babu shi sai dai kuma kan malamai suna faɗa cewa iya akwai hakarin haba ba a ganin ba wanda ya kasan allo to zai fahimci mai ake magana kaga ba zai wato yanayin da ubangiji zai da kowa daɗi kaga ba ai kaga annabawa suna gaba gaba yadda za inda ubangiji zai je da su daɗi wajen ganin ubangijin da kuma sauran da kuma sauran da suke bi musu sannan wanda suke bi musu sannan wanda suke bi musu amma dai kai ko ba ma komi kai ka shiga cikin waɗannan ayari kwarai da gaske ai da dama da dama wane mutum Allah ta'ala ya sanya mu ga eh kwarai da gaske ai na katse ne kamar yadda akwai sahabai a wannan shine wato sabari na hadisin suka cewa za mu ga ubangiji yake cewa to kuna kuna turere ne ya ne wajen ganin wata na daren goma sha hudu kaga yanzu yadda kake so wata ga shi da shi da dai guda dai a sama ba ma haka haka haka wajen kaka ne mu a kowa sai ya gani kowa sai ya gan shi saboda haka to haka za a ga Allah ta'ala a wannan rana wato wannan yana son ka ga ka fahimci cewa to duk maki ba zai ga ubangiji ba in dai ka maki ne to ba za ka ga ubangiji ba maganan ubangiji wani lokaci maki na iya jin maganan ubangiji amma ko maganan iri-iri ce akwai maganan da idan ya so ya keɓanci bayansa manyan bayansa to ita ko irin wannan magana ita ma makinsa baya ji irinta akwai kuma magana da yake da sauran sauran duk bayansa lokacin da yake hisabi wannan kowa da kowa zai iya ji eh saboda kamar kirarin da yake makansa ba ba wannan kowa zai ji saboda yana sai ya kaskata da kowa ne amma akwai wani magana yanzu ka kamar magana da annabi annabi Musa annabi Musa kaga da ya ji dadin magana aka gama sai dinga sakin maganu abin sa alaihi salatu wassalam Allah ta'ala ya sa mu ji dadi mu ji dadi da ganin sa Allah ta'ala ya sa mu shiga aljanna duka to yanzu a shiga wani sabani da ake da shi wani sabani a sabani ne wanda yake an samu wasu sun dan wasu daga cikin wanda ake dangata kansu da sunna sun faɗa haka shin wannan aljannan da ake magana ita ce aljannan da annabi Adamu ya fito daga gare ta ko ko ba ita ce ba akwai magana duk da kamar shakun sa'ibi tamiya a galibin bangarori da littafansa abinda muke gani shi yana ganin kamar ba wani magabaci da ya taba yake faɗin wannan magana ya kamata a riga yin kafa-kafa da harshe wajen danganta wasu daga cikin malamai da ake cewa wani ra'ayinsu ne da alama kila an ɗauko wannan maganar ne a wajen wasu wasu maganganu suka sake ta amma ba suna nufin wannan asalin maganar da aka ɗauko wacce take ta sa a sunna ba jumhurin ahlus sunna suna cewa aljannan da annabi adam ya fito daga gare ta ita ce aljanna ne da zamu koma zuwa gare ta ba wata aljanna ba waɗanda aka ake hikaitowa suna cewa ba ita bace aljanna ba su da yawa ba su da yawa an samu su daga cikin malamai sun samu zamiya daga cikin waɗanda ake dangantawa ma waɗannan magana kamar yadda wato munbir ibn sa'id a cikin tafsirin sa yake faɗa shine wato akwai abu hanifa abu hanifa an-nu'man ibn thabit abu hanifa babban malamin nan mai mazhabin abu a wato ahnaf aka ce shi ma yana da wannan ra'ayi to abu hanifa yana da wasu abubuwa da dama can akwai wasu abubuwa da malamai suka dan masa gyara to amma shi a wannan babin gaskiya mu ni da ban ga ya an abin da na ruwa ban samu wata sanadi zuwa gare shi cewa ya faɗi wannan magana tabbas ba to abu hanifa kuma yana daga cikin malaman da wasu lokaci ana musu zalunci gaskiya da ba Muhammad da ya fara su Sheikh Musa Ibn Taymiyyah da ya fara ka danganta wa malami abin akan abin da yake ya faɗa akwai abin da dama ya dan saba saboda wasu abubuwa da suka dan faru shi da shi ba wai dan tsabar sa amma Allah ba amma dai a wannan babu ana dangata wa Abu Hanifa wannan magana amma dai gaskiya maganan bata iya ni ban iya ganin wani abu da ya tabbatar da haka ba banda shi akwai wasu manganin wasu magabata da ake faɗa ba zan kawo su ba saboda ban tantance isnadin ba saboda an kawo su ne babu isnadi ba zai yi ka faɗa wannan maganan ba ibn taymiya shi yana ganin wannan maganan kwata kwata ahlus sunna ba sa faɗan ta ba a yan bid'a su suke faɗa ya faɗa a cikin majmu'ul fatawa yake cewa a wal jannatu allati askanaha an tambaye shi yace wal jannatu allati askanaha adam wa zawjatahu aljannan da ubangiji ya zama da annabi adam da kuma matarsa inda salafin umma wajen magabatan wannan al'umman wa ahli sunna wal jama'a da kuma wato ahli sunna da masu bin sunnan manzo Allah hiya jannatul khuldi ita ce dai aljanna ta dindindin nan ita ce aljanna nan da aka da zamu koma zuwa gare ta man man qala inna hajatun fil ardi duk wanda yace wai wata aljanna ce a kasa inji ibn tabiya saboda an ce wai aljanna ce a kasa wasu ce wai a a India wasu ce a a a Jidda wannan jidda ne muke fada wato ka san India ya wuri da wata mudakara ce na dan tana fada bala ita ka san India da wasu da wasu bangarori na Sin da in ma tun da kan masu har zuwa wadda jisun indiya ma har da wadda bangarori na sin to a nan ana an dinga zuwa ana samun wasu abubuwa da syriac language language wato wasu yare na saryaniya yare na saryaniya sai a ji a ɗauko wasu abubuwa da galibi an muna kafirci ne a ciki sai aka dinga fassara su zuwa larabci to da aka fassara su zuwa larabci sai kuma aka rika samun wasu miyagun aƙidu sai aka dinga danganta su da zo da ire-iren waɗannan garuruwa bal a wajen wasu daga cikin wanda suke bin waɗannan akidin ba kaga yadda daga cikin nan suka ɗauko a wato maganganu na falasifan nan a nan kuma suka ɗauko magana na halatta sihiri wanda sihiri muna da shi a kan wannan sihirin baki ɗaya ba a nan masashin gidan sarkin dutse muna a kan wannan galibi a irin wannan wurin a nan sin da inda suka je suka ɗauko wannan abubuwa kuma waɗanda abubuwan da ake karantawa a wannan ƙasa ta mu ake yin shi da sunan tsambace-tsambace duk bai wuce da to kuma wasu kuma duk da kan wasu abubuwa na addini wasu aje a dinga dangantawa zuwa ga indiya kuma su indiya na ba tun a tarihi su fa wani mushrikai ne wani shi gaskiyar magana masu tauhidin ba su da yawa to daga duk abin da ya dinga hadewa da wani indiya indiya yana nufa fadan indiya na da to fa ba wani alkhairi bane saboda haka ba wani abu da aka ce wai adam adam wai a can ne wai indiya baya wai to aljanna wai a can indiya Allah ya Allah ya masa ita ko kuma a jidda shi ne ibn taymiya yake cewa a'a ومن قال إن حاجرته في الأرض بأرض الهند duk wanda yake cewa wannan a wata aljanna ce ubangiji ya bashi ita a India aw bi ardi Judda ko a Judda aw gar zalika ko abin da ya kamata wannan fa huwa min al mutafalsifa min al mutafalsifa wal mulhidina ya daga cikin wanda suka falsafa ce a cikin addinin musulunci da kuma mulhidai haka ibnu miya kira su yake cewa waɗanda suka je suka kanta wasu ilimin mukane da ba da addinin musulunci ba suka dinga fandare ma ilimin addinin musulunci da kuma wanda da amma can asalin su ma zindiƙai ne sun binne kafirci a ciki sai zo suna faɗin waɗannan maganganu aw min ikhwanihim almutakallimin almubtadi'ina ko kuma suna daga cikin ɗan uwansu ne mutakallimuna masu masu ilimin mantiki masu ilimin ilimin kalam daga cikin wanda suka kirkiro wato bid'o'i a cikin addini su ma suka ara wannan magana suka yaba kaga Abu Hanifa yana cikin waɗannan baya ciki saboda haka bai kamata a danganta mashi wannan maganan ba fa inna hadha yaquluhu man yaquluhu min min almutafassifati wal mu'tazila ce saboda ana samun wanda kawai ake samu yana faɗin wannan magana shi ne daga cikin falasifa wanda ake dankata su zuwa ga musulmai da mutazila kuma da amma kuma mutazila su ne iyayensu daga ciki ake samun wannan sai malam ya ci gaba da cewa wal kitabu wa sunna yaruddu hadha al qawla ce kuma al kitabu da sunna qur'ani da sunna suna yin raddi ma wannan magana suna yin raddi ma wannan magana muttafiquna ala butlan hadha al qawli duk sun yi ittifaqi akan bata wannan magana suka ce wannan magana ce ta banza ba magana ce mai wanda za a tsaya akan ta ba malaika ba hujja da wai kunna lil malaikati sujudu li adama har zuwa inda yake cewa qul lahbiqu ba'dukum li ba'din adu ya kafa hujja da wannan aya sai yake cewa wa qul lahbiqu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahi faqad akhbara annahu subhanahu amarahum bil hububi anan Allah ta'ala ya ya fada cewa ya umarce su sako sakowa daga ilaki sakowa daga sama dan haka aljanna tana sama ba tana kasa ba haka ibnu taymiya yake fada wa anna ba'dahum aduwwun li ba'd kuma yake cewa wato wasunsu makiya ne ga wasunsu kaga a sama ba a kiyayya kenan dama kuma haka Allah ta'ala ya ga mana Qur'ani in ka shiga aljanna babu kiyayya ba a kasa ake kiyayya wannan abubuwan da iblis yayi da sauransu wannan wani abubuwa ne da awarid ne wasu abubuwa ne da suka shiga amma bai zaba ya ya kuce wannan asalin ba thumma qala sana Allah ta'ala ya ce wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahi kuna da wajen mata wajen za ku dinga rayuwa a ciki da kuma za ku ji dadi zuwa ga wani lokaci a duniya Allah ta'ala yake cewa hada yubayinu anna lahu annahum lam yakunu fil ardi wa inma uhbitu ila al ardi yabi tafi yake cewa kaga wannan yana nuna maka cewa wato ba datan ba ba sa ba sa wannan duniya daga baya suka sauko to kaga wannan shine wato ka'ida wato abinda malamai ke faɗa na na ahlus sunna wal jama'a akan wannan babu duk wani wanda ya faɗi kishiyan haka to ya faɗi wato wato kishiyan abinda ahlus sunna suka faɗa akwai hujjoji da suke kawowa lokacin to masha Allah na ga shehu nasir ya mutu akwai hujja da da waɗancan suke faɗa kaga nan mazala ya magana ko Allah ya magana ihbitu ku sakko to kaga alhamdu kuma shine wato sakowa sakowa kuma kaga daga sama ake sakowa kaga wannan ya riga tun a daga nan an riga an yi bayani sannan kuma Allah ta'ala ke cewa inna laka alla tad'a biha wala ta'ab kaga anan a cikin addinin ne kawai zaka je ba zaka yi tsirara ba ba zaka ji yunwa ba ba za ka ji zafin rana ba ba kuma za ka ji kishi ba a duniya ake samun haka to yanzu yaya kawai kuma kawai wannan aljanan tana kasa kuma maza Allah zai gaya ma annabi Adam wannan magana kaga tana sama kenan a can sama anan ne in mutum ya sha ma manzo Allah yanzu muke cewa ya ce in muka sha wannan abin inabin shikenan ba mai ƙara jin yunwa ba haka inna laka fiya inna laka fiya inna laka Allah ta ju'a fiha wala ta'ara wannan ɗaya daga cikin hujjar da shi da malamai ke kawowa kenan sannan kuma daga cikin hujjar Allah ta'ala ya kira ta darul khuldi darul muqama wato in an shiga ba a fita to su kuma sai waɗanda suke cewa wai in an shiga za a fita shine to ai suka ce to ai Allah ya kira ta darul khuldi jannatul khuldi Allah ta'ala ya kira ta aljannatul dindin to ya ya kuma za a ce kuma annabi adam ya shiga ya fito eh wannan shine maganar da suke suke la a ce a ce kuma wato annabi adam ya riga ya shiga kuma ya fito sannan kuma suke cewa ga matan annabi matan fir'auna take cewa rabbi ibni li indaka baitan fil janna take cewa ibni li indaka baitan fil janna ka gina min a wajenka wani gida a aljanna kaga abin da aka ce za a gina wato ba an gina ba kenan suka mazalla kuma yana cewa man bana masjidin bana lillahi man bana masjidan lillahi bana lahu bihi baitan fil janna duk wanda ya gina ma Allah ta'ala masallaci man bana masjidan lillahi bana lahu bihi baitan fil janna Allah ta'ala zai gina mishi wani gida shi ma a aljanna suka ce to duk abin da Allah ta'ala aka ce zai gina kaga bai riga gina bikin nan ila abinci su magana da suke da suke cewa ba ita ce ba ita ce annabi adam ya fito daga ya fito daga ita ba wata aljanna ce kawai a kasa wasu suka ce wato wai ai tawaffi akan wannan babu tunda an samu suka ce ahlus sunna sun samu zamiya akan haka amma gaskiya a zahirin magana babu wani babu wani abin da yasa a tawakkufi a wannan babin saboda saboda anan kaga hujjan da suke magana da suke cewa Allah ya wanda ta ce Allah ta'ala ka gina min gida a wajenka aljanna ai cewa ta yi a gina mata amma sai ta indaka fil janna bana lahu bihi baita fil janna haka almazala yake faɗa ce zai gina mishi gida a cikin aljanna kaga fitowa shi akwai filin kenan filin na nan dama shi kuma akwai wasu 'yan gine-gine sai dai abinda ake magana shi ne idan ka sake sabon alkhairi Allah ta kara fa'ida maka ita zai kara yalata maka ita zai kuma kara maka wasu abubuwa da can ba ka da ita shi kuma wanzu wannan wato wannan maganar da ita wannan mata ta fir'auna take cewa rabbi rabbi ibn li indaka baitan fil janna shi ma tana magana cewa ya ubangiji da aikin da ta yi yana kara fa'ida mata wannan aljanna aljannan kaga ashe akwai shi kawai dai ana maganar kara fa'ida aljanna ne ba ana maganar wai aljannan babu shi ba kila wannan shi ma wannan maganan ya ya fito sannan ku eh to ai yanzu wannan wasu su da masu cewa an tashi kiyama za a halice ta eh kaga wannan kuma kawo musu wannan hujja ma za su yi an tashin ai da masu sun ce tashin kiyama Allah zai tayar da ita eh sannan kuma a daga cikin wato hujjan da malamai ke kawowa cewa lallai ita ce aljannan da ubangiji ya ya fitar da annabi adam ai akwai hadisi da annabi annabi annabi Musa ke cewa annabi adam kai ka fito daga mu daga aljanna kai ka fito da mu daga aljanna sai annabi annabi annabi annabi adam ke ce masa zaka tumice ni akan abin da Allah ya kadarta mu to kaga ashe yana yin cewa aljanna fito da shi akai dai daga ita kuma dama ita ce dai wanda wanda za a koma yanzu haka annabi annabi wato annabi Musa yake ya ga ma annabi annabi Adam kuma annabi Adam ya bashi wannan amsa sannan kuma idan aka tafi wajen aljanna yana yayin da aka ce kowa ya je shiga aljanna ai kamar yadda muka ta hadisi a baya za a tsaya a cirko cirko idan aka zai aka curko-curko sai a ba za a ƙara zuwa wajen annabi adam a ce to yanzu ka je ka ce a bude mai ayyar ku shiga aljanna sai suke ce to dama a wani abu ne ya fito da kuma daga aljannan in ba zunubin babanku ba a shiga gari daga wani aljannan ya fito a zai ƙara nana ta cewa shi ba zai iya yin wannan ceton a wani lokacin ba sai an jira annabin mu annabin daraja sallallahu alaihi wasallam ya zo ya kwankwasa a bude masa kuma a bude a shiga to kaga waɗannan hujjoji duka suna nuna cewa aljanna ita ce dai wanda annabi adam ya fito zuwa gare ta ita ce wanda annabi adam ya fito zuwa daga gare ta ba wata ba wata aljanna ne ta daban ba saboda haka a sanan kuma suka magana da suke da cewa ai ba zai yi mutum ya ya fito ya shiga aljanna ko ya fito ba to ya annabi adam ko zai fito wannan ana maganan tashin kiyama ne ba ana maganan wai wannan jarabawa da ubangiji ya masa ba wannan jarabawa ubangiji dama shi sa anan ma da yake cewa bima sabaqa fi sabiq ilmi da abinda Allah ya kaddara a kaddaransa to dama ubangiji ya riga ya kaddara wani abu zai faru a wannan aljanna kuma ya kaddara kuma zai fito to inda ya riga ya kaddara wannan baya shi bai zai shiga cikin wannan hukuncin ba amma jannatul khuldi tana zama jannatul khuldi ne yayin da in an shiga na tashin kiyama to babu fita wannan shine wato amsoshi da malamai ke bayarwa
Okay, da laka lokacin da shi annabi adamu ya sauka a cikin na Allah kuma ta sauka a cikin ta na
na karanta wani littafi kitab maqlut na in ka duba za ka ga wannan eh ai ai ai dun mun a ce annabi adam da ya zo ya fara zuwa india ne ita kuma ta je jidda al-hawa sanin ne bai da inganci eh ba bai da wani inganci kawai an je wasu jama'a suna faɗa ne ba san waye faɗa ba eh saboda haka bai da mu kuma a manhajin mu ba ma bin wani abin da yake bai da karfin isnadi magana ce kawai suke faɗa su ce aya inda ce aya na aya aya na duk wannan bai tabbata ba a cikin sanadi eh abin da ya tabbata a sanadi a isnadi shine zaka faɗa ka san wannan ba da labari ne kana ba da labari na gani da Allah da annabin Allah to ba zai yi ka faɗa wani magana da ya shafi addini ba shafi imani ba ta kana da cikakken hujja abinda wasu magana wasu malamai suke faɗa kuma bai zama hujja mutukar ba da isnadi ai banda wannan akwai abubuwa da yawa da malamai ke faɗa game da sako annabi adam amma din an ji an duba ko za a ga babu isnadi sadaka abinda babu isnadi kuma babu tsayawa mu mu abin da yake ba tafsiri muke mu sa mu tsaya akan akan wannan ba amma in ana bukata za a iya kawo sanadin wannan mu ga iya inda ya tike kaga babu abin da zai sa a karbe ta daga al-munhanikatu sai al-mawquba sai al-mutarajjiya sai an-nasiha babu wani babu wani wato a wani wanda ya faɗa a takaice amintattu dama wanda yake dama ya faɗa manzo Allah ne to ko shi ya faɗa ba sai sahabban sa da suka koyi katu daga wajen sa to in ba da su kuma kaga duk sauran wanda zai faɗa to shashi faɗi ne Allah ta'ala kuma ya hada mu shashi faɗi Allah ta'ala ya kare to insha Allah za mu zaka ta nan wannan magana ba ta kare ba da da da na'am okay yanzu za ka sara ai wani abubuwan da ake cewa wajibai ne shi mai kawahidi da sauran ma su a sha ira irinsa ba suna kawo wannan a matsayin wajibi ne suna yasa su ma'alla tallaki ba mun kawo misali ok abin da yake cewa abin da muke karanta a kawahidi wasu abubuwa da ake cewa wajibi ne ga Allah da ire-iren waɗannan abubuwan to ya za a fassara su tun da zai yi magana cewa ga wasu abubuwa akwai wasu abubuwa da inda aka samu su asalin wannan ibara ibara ta mu'tazila eh to abin da muke magana su wasu qawaidi a tabbas wannan ibara ce ta mu'tazila amma ba muna cewa ba wasu abubuwa da yake a hankalce ko kuma a Qur'ani wajibi ne ga ubangiji ba wanda hankali ba tabbatar da haka Qur'ani ya tabbatar da haka daga ciki shi ne adalcin ubangiji daga ciki wato hikimar ubangiji wannan wani abu ne da mun ka zo aka ibada cewa wannan wajiba ce ga ubangiji saboda me saboda ubangiji bai taba zama bai da hikima ba ilimi wannan ilimi wani abu ne wajibi ga ubangiji amma kaga ba kana faɗa ne a matsayin kai a matsayin bawa kana wajen kama ubangiji ba a'a wannan wani abu ne dama can nassi ya nuna sannan kuma hankali kyakkyawa ma nuna mu kuma abin da muke cewa a daina gaya ma ubangiji shine a kalla wani abu sai a ce dole ubangiji samu kaza kamar wanda suka ce ai wuce wannan aljannan ba zai yi a ce ubangiji ya bai kamata a ce ubangiji ya samar da ita ba kowa ba da haka dole ubangiji ya zama bai samar da ita ba to kaga muka ce ka ce masa dole a irin wannan yanayi mu ladabi ne wannan shine abin da malamai ke faɗa eh ba muna wai cewa su shi wannan ibaran baki da ta kuskure bace akwai da ta zama daidai abin kawo ayan qur'ani ba kana haqqan alaina nasul mu'min atadri ma haqqul lahi ala al-ibad wa ma haqqul ibadi ala allah haqq shi al-wadif amma ba muna magana cewa mun kore lafazin ne baki da ba na gani sai mu dakata nan sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh